أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما والحاصل الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والفاتح بنظرة تأتي لنا بالزفر وإنما محل اختياري أعرف الأعلم الأورئي وإنما kaɗai dai mahallu ikhtiyari wajen da aka ce mutum ya zaɓa ya zaɓi al'arafi wanda ya fi sanin Allah al'alami wanda ya fi sanin ilimin zahirin ma kuma ya san Allah sosai ba wai don yana karatun zahirin din ba aura'i kuma ko yana da sanin Allah din ko yana da ilimin zahirin ya zama yana da gudun duniya to abin da inda aka ce mutum ya fara zaben wannan dama muridan biyu ne an yi magana su jiya akwai mai neman shiga ɗariƙa don neman albarka shi bai san ma me ake nema ba kaza kaza ya yake saboda an ce suwana suna da karama ko dan ya dinga karama ko dan albarka ko dan aita ziyarorin kaburbura da kaza da kaza da kaza to ba da wannan ake ba a'a wanda yana neman wanda zai rike hannunsa ya sanar da shi Allah tabaraka wa ta'ala dan haka yake so ya shiga ɗariƙa to shi ake magana to shi wannan dama an ce ma jiya lallai kafin ya shiga ya zaɓi shehi a arafu mafi sani a alami mafi ilimi aura'i mafi tsantseni mafi zuhudu gudun duniya aslahi kuma mafi iya gyara wanda yake da ijaza babba wanda kuma can a kashifin izadi mana bayanin nan wajen kaga waɗanda duk suke tare da shi kaga sun gyaru ma'ana sun yi abu kuma kaji daga ba mutum ɗaya ba mutum biyu ba ba mahasada ba mutanen kirki dai suna cewa lallewa ne alhamdulillah ya san yadda ake abin nan ya ji abu to mun gode wa Allah wanda da yawa sun yabi shehu tijani abul abbas radiyallahu ta'ala algama a cikin ɗariƙarsa waliyai da yawa duk shehu ibrahim sahibul faidatu kaulaka radiyallahu anhu zamanin sa duk wani na Allah a zamanin sai da ya ce lallai shehu mai riko hannu ne duk wanda ya haɗu da shi sai ya abu amma mutum bai san wannan bai je ya ɗau littafin min aka bari sheh ya san wannan mutumin ya san me yake ciki ya san me yake ciki ko ya je ya ji tarihin jeji ba dan dan ɗariƙan ne ba ƙadire ne ubansa ba ƙadire ne kudubi ne a ƙadiriya ji shehunnansa ƙadira gidan ƙadiriya suke garin ma gaba ɗaya ijeji ba ƙabila ijeji ba ma ƙadirawa ne gaba ki ɗaya to amma shi abin da yake so me ma'anar wannan fana'i cikin zatil aliyati da yake ji a maganar shehunan qadiriyya din da kuma shauran dariƙoƙi duk wanda ya faɗa sai ya ji ma kawai wajen zuhudu kawai yake yi da shi wayansu maganganu yake da shi sai da Allah haka ya dinga haka ya tafiyar da wajen shekara arba'in yana ta buga wurin da shi bawan Allah ne ba wai wani albarka ko me yake a so yake san Allah irin wannan abu da yake karanta a littafin irin su muhiddin irin su waya zai fahimci wannan abu shi abin da yake na duk shayin da ya je sai ya nuna mara shi wallahi bai san wannan ba kaza sai da Allah ya sa abokinsa shi kuma almajirin Shehu Ibrahim ne radiyallahu anhu sai ya zo ya ga abokin yana nazarin sirrul akbari sai ya ce ina zan duba wannan yace je ka duba ai fa da ya gama ganganu yace ai ga wanda nake nema ai ga abin da nake nema kaza kaza kaza ai shikenan kawai sai ka kaga yanzu ya zo ya samu abin da yake ne aika to ai shikenan ya dawo cikin kabilarsa kuma ya kira zuwa ga Allah shikenan abin da yake nema da da aka to kaga ma'ana shehu radiyallahu anhu an yi haka to wanda ya shiga hannun shehu wanda ya san wa zai je kuma wacce hayaniya zai bi inda ya san me yake nema saboda duk wata hayaniya da zai bi ba san ma ina suka sa gaba ba to kaga yanzu hadari ya faru da yawa ji ake dai kawai wani kungiya ne kawai ko mu magoyan bayan wane ne ko mu wane muke so yalla ya sani yalla bai sani ba kaza kaza to shikenan to dama inda aka ce ma ka zaɓi wannan mai sanin mai sanin ma'arifa mai sanin zahirin mai tsantseni wanda ya fi iya gyara fil ibtida'i cikin farko kafin ka faɗa kaka je kuma ka faɗa hannun wani waliyin kuma ka zo gashi kana son dawa wajen wani kuma fitina ta faru ita ce da wa amma ba'ada dukuli amma bayan ka shiga ta ta haidati arifin karkashin wato kun- kewayen arifi eh, ahalin wanda ya cancanta sai fa wai yanzu sai fa wannan abin da zai faɗa gaba sai in ka shiga kar- amma ka je ka shiga karkashin wani arifi wanda hakika arifin ne kuma ahalin ahalin abin ne ka shiga to fala rukusata baka da sauki baka da sauki an lukuruja an kafta daga cikin sa ya za a yi Allah ya baka irin sahibul firdati ka duba ka in malami ne kai ka san abubuwan da in suka ajiye bai kai irin nasa ba Hmm? In neman wanda zai sanar da kai Allah ka san maganganun shi ba su kama da na wani ba ba su kama da wani ba to me ya kawo abu ko dama can baka ma san inda to baka- ba za ka bashi ba wannan Hmm? za ka da kuruji an za ka fita ba bal wala rukusata kai ba sauki ma inda inda humusu wajen waliyai li sheki sani ga wannan shehi na biyu iza alima in ya san anna lil muridi akiz anhu wannan muridin da yazo zai karba a wajensa yana da ustazin yana da nasa yana da shehinsa kamilan kuma cikakke sharadi kenan fa yana da shehinsa kamilan cikakke to an yi sulika shi kuma yace zai ma wani eh, tarbiya ko yace zai wani abunsa bai ba shi da izini tunda ya san yana da shehi cikakke sai ce a'a bal bari dai ya amuruhu sai ya hore shi bin ruzu ya ce koma wajen shehinka li ustazihi ga wan- ga shehinsa wa yu'allimuhu ya sanar da shi anna zalika al ustaza wannan shehin da ka bari laula annahu ala haqqin ba dan akan gaskiya yake ba ma nafaratin nafsu ranka da bata gudu ta bashi ba anhu walama a walama a habbatil firaq firaq da ranka bata so ka bashi ba ila gairihi zuwa waninsa fa haza yanzu da kace kana so ka bashi awwalu dalilin shine farkon dalilin da ya nuna min ala kamali cewa akan shiriya yake baka so ya shiryar da kai hmm? wasa kake so wa hakikatu dariki wato da ke- da hakikar hanyar da ya kai kai to wannan fa sai dai in kamili amma idan ba kamili bane kalu kai tarbiya kake so shi ku kuta ma bai yi ba wahalar da kai kawai yake so eh? so kake yi ka san lamarin Allah shi ku kuta ma bai yi ba ko kuwa dan san rai ne wani waje yake a'a shi wannan in ya san haka dole ya rike ka amana ce shi muridi amana ce to dan haka katimil auliya ga baki ɗaya shi yake da shehu tijani abul abbas shi yake da izinin kowane ɗan ɗariƙa zai iya baro ɗariƙa sai zo ya shiga tasa saboda ba wata ɗariƙa da take da kamala irin wannan shehu tijani yana da wannan izinin shi radiyallahu anhu kuma shehu tijani ya karɓe shi to shi ko ba tijani ba shi da wannan halin da zai ba tijani ya je wani wani walin ba zai iya ɗaukansa ba dan ba wata kamala ba wani kamala a cikin ko ba san rai bane su masanan abin su suka shirya kayan su ko mutum lamarin wanda ya ba cancanci ba ne matijja ne ba shi da izinin ya abu to a bisa wannan kiyasi to wa Allah zai danka shi hannun sahibul firdausi ya dinga ganin akwai wata shiriya ko wani addan addu'a ko wani dan kaza kaza ko wani sabo ko wani kaza kaza bis Allah yake kila bai san ma abin da yake dama wannan dan neman albarka ne kawai gani yayi ka ko ko dama dan harbatta mace ne hmm? to shehu tijani shi ba wai za a ce to me yasa shehu tijani shi yake karɓan wa'ansu shi kamalarsa ne haka ba wani wanda ya kai shi cika kuma a zahiri da ka dubi ɗariƙarsa ka dubi mazajen ɗariƙarsa ka dubi abu ka ga haka eh, ka dubi haka wayan na ba maganganu ba duk fa maganganun ɗariƙa ake yi fa eh, da maganganun sahihul sahih ba kawai wani irin yara mutum ya je ya zauna ya ce da shi ake eh, duk ya tare mutane shi ko ba bai san komai ba kuma bai bai- bai je komai ba duk ya tare mutane ka ji an ce ka a banni ko ka ka- ka- ka ji an ce ka ba ba- da da shi mutane ake kuma magana za ta zo nan gaba da sahibul faidata ake to zahara kuma yanzu duk abin da ake kenan wayansu canja dariƙa su fita su shiga wayansu kungiyoyin wayansu kuma su gani suke ai sahibul faidata ma menene ai an gama ma sai lamma ai ta kare ma ga wane shine kudi biyu ko wane shine kaza ko shi wane ya fi ai din an shiga fayar sakaci ne kaza kaza wane za a bi duk irin abin da yake ba ko ko duk an canja suna wani a duk da girmama shahunan kan mu faɗa ya zama wulakanta shahunan ne kowa ma ya sa wa kansa suna dan wane ne dan wane ne dan wane ne dan wane ne kaza kaza to kaji abin da ake abu. to shikenan nan da ka ud'uhum li aba'ihim kira su da uba- da iyayensu nan da ka yanke kanka daga faila din nan to shikenan yanzu madadin faila dan za ga suna ta so kuma wai sai sun faɗi ma'arifa irin ta faila to in jiwa bayan shehu ya ce haza la yakruju illa min madad jasadina wannan abun bai fita sai daga madadin jikinmu daga wajen mu kadai wannan abu yake fita wala ya fahimuhu ba wanda zai fahimta komai ma kircinsa komai kutubaniyarsa komai ma illa jasadi madadina sai jikin da muke wa madadi amma da wannan jikin ya yanku da mu wala ha abada sai dai mutu da shakka ai haga ma in ka ga rubutun su ai da sun sa ma wai ka ai hululi tarbiyyar ma ta zama hululi ka- ka wai Allah ya ka a ce Allah ya sako cikin abu ina arziki ina wani Allah ya sako ya je ina kuma ya sako daga ina daga ina ya sako kuma ina yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim hannu ɗaya baya yin tafi ko na dama ne la ilaha illallah ba inda ya hau ba inda ya sauka ba inda zai je ba inda kaza kaza kaza to wani abin da ake nufi kenan ko to wannan kenan wa kathirun minan nufusi tili daga ra- daga zuciyoyi allati yuradu laha wadda ake nufi da ita adamu tawfiki zuciyoyin da Allah bai shirya mata ta dace ba izara a in ta gani min ustazin daga shehi shiddata tsanani fi tarbiyyata cikin tarbiyya tamfiru anhu sai ta gudu daga wajensa hmm? Yasa watar bihi ta jajjefe shi bil qaba'ihi da munanan maganganu a ce ma shikenan ma kaga mutum ma yana takama wai ya faɗa da shehu kuma wai sannan zai gaya ma wai laifin shehu ai ai ai- ai neman mata yake ko ko to ho to da ka bi shi aka yi ha wai sannan wai zai gaya ma abu kaga hadari ya faru to za da ka bi shi ya ya aka yi in ka tsaya ka eh, nemi ɗariƙa katimu mana da ka ga an cika kaza kaza in ko kuma ai kawai sai dai a ta nuna karama za a kaza kaza da ka tsaya ka bi hanya man kai abu to abin yana da wato sai dai mutum ya ta addu'a kuma alhamdulillah wanda Allah ya danka shi hannun Shehu Ibrahim yayi munna shi duk wannan ba da shi ake ba to amma shi kuma yayi kokari ya san akan abin da yake to kuma yanzu a cikin Shehu Ibrahim wal yawma babul fati babun wahidun yau kofar sanin Allah kofa ɗaya ce ita ce kofar Shehu Ibrahim mutafarri'un amma tana da rassa ya haji kuma duk su ma suna shiryawa da gairu mashaki ba jayayya ba jayayya to ka zabi kofa sosai wadda fayis fayis ɗinta yake zona da Shehu Ibrahim wannan ba da wannan waje ake ba lalle kofar da reshen da zaka yanzu da reshen da yake zona a jikin bishiya yana yin ƴaƴa yana komai da reshen bishiyar ne amma gashi ya balle yana ƙasa wanne za ka kama ka ce ka rike bishiya wannan cikin bishiya wanda yake yaya shi ko wannan dai ta bushewa kai ma kana ta bushewa kana ta kaga wa'ansu suna ta tsinka yaya Hmm? ba da wannan ake ba kaga suna ta tsinkar yaya duk gaba ki da mushiri yana cikin reshen shehu tijani shehu tijani shine bishiyar gaba ki da ga yan uwansa suna ta zuwa wajen sahibul faidati amma shi ya bi gidansu kawai ya je wajen eh, muhammadu lamin muldubaji nan ya je ya karɓi dariƙa ga ana ta zuwa abin da ya hana shi ma zuwa kosu kenan bai samu kosu ba yana ta abu ana kowa nan da nan ya fata shi kuma yana nan To wannan shine shehin iyayensa ma kaza kaza kaza kai mu shirya ga abu ranar kawai da Allah ya taimake sai ya mafarki sai ga ga wasu mutane suna ta rushe katangarsu sun huta ga wani kuma yana su ko inda suke ana ta haka an kasa abu su ko nan wayannan sun ma sun gama nasu kuma ai shi kenan ya gagga abubuwa da ai gari na waya na tsaye kayan sai ce ina in tsaya wai zancen shehin iyayenmu ba ba wani abu to ba wannan ake nufi ba ba gidan nan muna gidan shehu tijani dukkan abun ba da dukkan wannan fita ɗari ko kaza kaza amma ko wannan din shehu tijani yana da izini ko a wannan ka'ida shehu tijani yana da izini za ka iya baro ɗari kan wani ka shiga shi tasa ce za ka yi abu ba hmm? to wannan ko ba san rai bane wannan saboda kamalar shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu to saboda kamalarsa to kaji ko Eh, da kamal to to- bil kaba ita shi jefi shehin ma da wa'ansu munanan maganganu wannan ka'is da tawaya mimma huwa minhu bari'un wanda Allah ya san ba bai san ma wannan magana ba to kuma yanzu magana ta bar ma ta mure daga ta koma ta sharri ma kuma ai ba shi kenan ai ko dan duniya ko dan siyasa kai wannan kuma ai ba wata magana Hmm, bare kuma wannan kofar Allah ta ba to fal yahzarul muwaffiqu wanda Allah ya datar da shi ya ji tsoro min zalika daga wannan li'annan nausa domin zuciya la turidu ba ta so illa ihlaka sahiba sai dan ta halaka ne ita to mutum ya dinga kula da mai zuciyarsa take saka masa fala yi uha kai ya bita fil irada cikin kau da kai an shekihi ga shehinsa wa in ra'ahu ala adna halin ko ya ganshi a bisa koma bayan hali koma bayan hali in dai yana da cancanta din yana da cancanta ko ba shi da kuɗi ko bai kai matsayin ilimin zahiri ba ilimin zahiri ba agogo ba ne dan ko annabin zamani dan bai san wani abu na zahirin abu ba dan manzo Allah ya ce bai san kililin dabino ba kafin Allah ya sanar da shi ba komai bane wannan a ce annabi ya kasa sanin wani abu na Allah shine abu a ce shehi ya kasa sanin wani abu na halaran Allah to nan yake da tawaya ba wai dan ko bai san irabi ko bai san dahu ko bai san kaza kaza amma shehunnansa sun masa faratika dan shi warsha ake shigar da shi gareji shehunnansa sun shigar da shi gareji sun masa dandaka sun yi komai har an sa ma suna shehi wannan wani irin istilahi ne namu na sufaye ba wai dan yana da wani dimbin ilimin zahiri ko kaza kaza ba a'a ba zahiri ne ba kuma ba wai yanda ake faɗa ba yana da nasa kwas din Allah din nan ya sani to da shi ake ko ga shi koma bayan abu ko rashin kuɗi ko rashin jama'a ko rashin wata kabila babba ko ba ma amkanahu abin da ya iya masa dai an yi kuri da af'alahu to duk abin da ya dace ga kai ma amkanahu iya kokarinka an yi kuri da af'alahu duk abin da kaga shehin ka yayi ko an ce ya ce ko ya ce ka dinga yi man mafita ala tawilin abu sa fassara sahihin ingantacciya dan kaji an rawaito a wajen shehu tijani abul abbasi dan kaji an rawaito a wajen shehu ibrahim ka dinga yi masa tarjama kar irin gangancin da yau waɗanda suka je makarantar boko ta zamani ta larabci ko dan kayi karatu misira ko dan kayi karatu iraki ko dan kayi kaza kaza ka ce zaka zo ka auna kayan ɗariƙa da ɗan wannan ku ci ku ba min ilimin naka ko ku dan kaji shehu tijani ya ce idan kuka ji an ce na ce ku auna da ma'aunin shari'a ga ga ga ka tashi zaka auna da yawa sun yi haka su ta sha ƙasa da yawa sun yi haka ina zaune wallahi al'azim wani babban malami ya tambayi haji mushiri haji mushiri dai wasila ne kowa ya sani ya isa haji mushiri shehu wai me ya haɗa malam wani saboda girmamawa wai me ya haɗa malam wani na ƙasa kaza da ƴan uwansa malamai tijanawa faɗa na ƙasa kaza sai ya ce ya so ya yi irin abin da suka yi rujal ayyashi ya yi ne sai dai shi ba shi da wannan ikon ba shi da wannan ƙwarewa ta abu magana ke shigo to kaji ko ba kowa ne yau zai zo ya ce gaga gaga ai ni ina da ilimi sai na auna komai na ɗari ai shahu ya ce bibi za ni shar'i sai da abin da kitabu da sunna ya karba a cikin ɗariƙa da ka saurari me aka tambayi shehu tijani za a iya ma ƙarya a yi kusa ba alaika za a iya ma ƙarya ce kwarai kuwa ma aka yi annabi amma idan aka ce muku na ce ku auna da ma'aunin shari'a tun da yanzu magana ce ta ilimi ta ko za a yi ma ƙarya kaza kaza shi arifi muridi wanda fara take ina zai je wa shehu tijani ƙarya ne zai ce me na ƙarya a ciki shi muridi wanda faratikal yayi ya san haqa'iqu da raqa'iqu ina zan can ƙarya a cikin nan ina zan can ƙarya me zai zo ya ce maganar ma'arifa ce yan zahiri ma ba san wannan bangare ba kwata-kwata in kuwa ƙarya ya shiga cikin ɗariƙar ya ce kaza kaza to da yayi magana ba za ka san oh bai ma san ina aka sa gaba ba bai sa mun je wani taro ko wani shine wai Batijani sosai yake tashi Shehu Tijani yayi jami'ar Maroko Shehu Tijani yayi jami'ar Karawani ta Maroko kaza kaza kuma Shehu Tijani kaza kaza sai na dinga tunato ko wani shehu tijani ne na nan kan na kaduna ko wani abu in dai shehu tijani abu abbas ne bai wata jami'a ba amma duk malaman jami'a amma ne da suka zama almajiransa hatta kan susi sai da ya zama almajiransa hatta kan susi su duk habban sa malaman jami'a ne amma suka zama saboda kashafinsa to yanzu duk dimbin kushufatu da dimbin wannan waridai wannan ilimi wa allamnahu lilladunna na shehu tijani da yake cikin kirjinsa wanda shine katimul auliya manzo Allah ya dinga zuba masa wanda bayan da aka karke da annabi Musa can da da Khazuru da annabi Musa ulul azmi kajiyan da aka karke sai ya kai da dan ku ci ku ba mun cokalin ka zaka ce zaka dauko kitabu sunna iya fahimta ka zaka auna magana katimul auliya kaza annabi Musa da ya auna kitabu wa sunnansa da maganar shehu kaziru kaga an karke lafiya ai ba karke lafiya ba kuma qur'ani ne ya gaya mana to to nan wajen wallahi al'azim manya da yawa sun faɗi yan karambani yan cewa sun ji larabci sun yi kaza kaza kaza da yawa in ka bi su nan ma za ka faɗi to mutum zai zama yana ta hatara to in ka ji an ce abu sai ka yi imani shi kushairi ya ce ka dinga rike maganar shehunka ko baka gane ta ba rike ta wata rana Allah zai kai ka matsayin da za ka gane ta za mu zo babin shaɗa hati to ka ji ko to ka dinga yawa ka dinga yawa shehin ka mafita mai kyau ka dinga yukurja af'alahu ka fitar da ayyukansa ala tawilin abu sa fassara sahihi ingantacce wa makasadin da nufi mai kyau makabulin karɓaɓɓe wajen shari'a ka dinga yawan mafita wajen shari'a mai kyau kaza kaza wa man fataha baba tawili duk wanda Allah ya sa ya bude kofar irin wannan fassara mai kyau yace ai kaza ake nufi ba yanda kuka ji mun kire suna faɗa ba lisheji ga shehin sa in ya faɗa ko ya aiki ya bude ma kofa mai kyau wa qadda ya kauda idansa ya rintse idansa an ahwalihin ga halayen su shehun nan wa wakala umurahum ya dan ya jinkita lamarin su ila Allah zuwa Allah saboda sun cancanta mai izini ne su kuma wanda suka makaddamar da shi su ma masu izini ne ba wasa ba ne to ashe in ka ga wani abu ka san tawayar daga wajen ka take da tawayar da wajen da annabi Musa ya dubi nan wajen da bai ga tawaya a wajen Khadiru ha fada ya haɗu ba mai manzo Allah babban shehi ya ce ina ma dan Imrana yayi hakuri da ya zo mana da ilimi ina ma ina ma shine ya tawilin ba shehin ne ya ce zalika tawilin malam tafi alaihi sabra ba ina ma shine ya dinga abin ta to in ji Allah ne ya turo ni ina son ku Allah ba zai turo ni wajen banza ba yanzu wannan mutum gashi abu to wallahi gwada ne yake wannan mutumin gwada gwada ne yake akwai Muhammad al-Hafiz ibn Khairi al-Alawi a Shingidi ya ce na taɓa bin Shehu Tijani yana kan doki ni kuma ina bayan sa muna tafiya yace duk inda kofatansa ya taka sai wajen ya zama zinari ni ma hayan tsallake ko kallon wajen ba ba na san shehu yana yi haka ne don ya gwada ni duniya na ke so ka dinga irin tawi ne ko ko abu ko ko wancan muridin da shehinsa ya sa duniya ta zo da ta yi shiga mace ta zo ta jefa man wando ta ce ga wandan da ka baro a ɗaki na na ka ji muridan ka sun gudu duk almarai suka ce Allah ya sauke kowa ya tashi ya gudu shi ko shi ko ta ce mata shi mu shiga ɗaki yanzu sai aka tashi a shiga ɗaki sai almarai suka ce sai wanda ya kalli wannan sai Allah ya kawai sai aka tafi shi ko wannan muridi sai je ya ɗebo itatuwa ya zo ya kunna wuta ya ɗaura ruwan zafi sai shirin ya leko kai sai ina sauran ce a sun tafi to kai me ka zauna ce a ina dafa ma ruwan zafi in ka fito ma kai wanka kai ba ba ga to ni na ruwana ni Allah na zo ka sanar da ni halinka da Allah kai kuma kai da wannan sai ce to kuma gani sai ya shigo da shi ba kuwa ya ce dama duniya ce na sa kai abu dan a kori na banza din duk da na Allah din ya so ya ka gani wallahi ba wani abu bane da duniya ce da sai abu to da saboda kai gaskiya ka ita ce to kuma to ka gani ko gaskiya ka ita ce to duk wanda ya bude musu irin wannan kai kai wa kyakkyawan maganganun su duk abu kai imani in an ce ɗariƙa ka lalle in maganan nan da gaske da shan zani ka zo wallahi kai ko sama za ta tashi ka yi imani kuma ko ka gane ko ba gane ba in da gaske maganan nan daga shehu ibrahim ka zo ba shirme ba ne ba ba to wallahi kai ka yi imani kuma ba ka ga wani ilimi yau da za gwaran mutu da jahilci ma da to haka ake so ka to sai ka kubuta وقد عن احوالي ووكل امورا كوجلت لمرن su daga Allah kace ni dai Allah na zo sanar ni dama ina rana da shi shehin ma kansa abinda aka bashi amanan nan da aka ce isa dama ita na zo karba ta dama ba kaza kaza ba ko wa atana bi hali nafsi ka kula da halin kanka kai ne shehin kan naka imanin ka shine shehin wajahada hakkai kokari bi hasabi dakaci iya karfin ka fa kuma ka ebo abin da yafi karfin ka fa innahu yurjalahu alwusul to me wannan ana yi maka wannan zai sadu ila maqasidi ga abin da yake nema wa zafar zai ci riba bin muradi da abin neman sa fi asra'i zamani yanzu yanzu saboda mai imani ne da haka ba a so ka dinga jin karatun mun cirai saboda in suka dan jefa ma wata shakka a zuciyarka yanzu sai su ruguzo da kai saboda tafiyar mu tafiya ce sairul kalbi shine siradin da ake cewa za a hau lahira ya fi gashi siriri ya fi allura kai fi kaza kaza ai tafiyar zuciya kenan tafiyar zuciya electric ce wa man fataha babal itirazi wanda ya bude kofar kokonto kuwa da dan me za a ce kaza dan me za a ce salatul fati mala'ika ya sauka wa bakari da ita a'a ta sayyidina ali ce ta kaza kaza kofar da ya ƙi za su har ka gama rigimar ma da sama ma ake ba ma da kaza kaza to dole ya bude irin wannan kofa wallahi ba zai kai ba yanzu kuma rikici zai same shi a dinga cewa an jefe shi ba wanda ya jefe shi shi ya jefi kansa yanzu ka ga ya yanke ya yi komai ka ce kaza itirazi alal masha'iji ga shehun ne wa nazara har ya ce zai yi duba fi ahwalihim bari sai na kwankwance na ga wanne ne kaza wacce ce magana shehu tijani na ga wani rubutu da wani babba ya yi Allah ya sauke wai a magana shehu tijani radiyallahu ta'ala da shehu tijani ya ce aje a kirawo mai music ranar bikin su sayyidina muhammadu kabiru sai ya ce a kira mai kiɗa shari'a ma ta yarda da wannan sai cewa sai ya ta'aliki to irin wannan fa fatahi ne kawai na shi walin ba wai na cewa wai a bishi akai ba sai su zane shari'a wannan ha wannan shi ijtihadin sa ne ba wai wato mu yan dari kashe ba wai mu bi shehu tijana dan ya ce ya yake yana yin ta'aliki a ifadatul ahmadiyya to ikon Allah da ya haɗu da shehu Hassan Dim aka buga sai gashi yana cewa ina ma ban rubuta wani abu a dariƙa ba sai da na ganka dan ya san ya bata abubuwa da yawa dan ya san ya bata shehu Muhammad al-Hafiz na Misra shine dan ya san ya ɓace dukkan girmama shehin mu ne babba kudi bi shehu ibrahim ya ce kalifar shehu tijani amma dai an ɓata abubuwa wallahi shi da bakin sa ya gaya shi kuma shehu hasan din ya faɗi wannan magana a kano ga shehu mai hula a zaune ga alhaji ubaridin a zaune ga dukkan shehunnai a zaune shehu hasan din ya faɗi wannan ya ce mun yi muzakara cikin ɗariƙa da shi sai ya ce mun ina wanda taɓa rubuta alif a ɗariƙa ba sai da ya gani ya gane an sanar da shi karatun a wannan lokaci amma da an ce an bi abu ba wai wulakanta ilimi ba ne ba wanda shehu ya rubuta ba abu ko to to ka ji ko to ka dinga cewa sai kai za ka sai kai duba a cikin wato lamarin su ko nazar fi ahwali wa afalihin da aikin su wal bahth an hada bincike akan ta ka ai sai mun dora ta a ma'auni ai ko shauki hannun ne ba ai sai mun dora maganar ta a ma'auni a ko fa inna zalika wannan alamatu hirmanin alama Allah ya haramta ka abin kenan ba ka amfani ko kuma don da bi kuma ba zai amfani ba Allah ya haramta ka kenan tun da dai ka san babba ne shiryarsa ta fi rana fitowa ya wa yake inkarin shehu ibrahim wa zai inkarin shehu tijani ko mun san shehu tijani ba da yayi nesa da ai babu mai inkarin sahibin sa ko inkarin malami ne ko kaza kaza kaza to ka dinga ganin kai yanzu failan ma sai kai dan yan shirme sun yi takudi kaka kalle failar da su kaka kalle failar da su ita failar za ka kalla da kanta to alamar haramta wasu ya akibatun da mummunan makoma wa annahu me irin wannan layan tiji kaddo ba zai haihu ba shi ba zai ci itatuwa daligan ba ba zai samu abin da yake na ba ko ya ce ya samu arifin ba ta ma albarka ba zai ci yayin itatuwanta ba wa min samma tun daga wannan lokaci kalu su waliya suka ce man kala da shekihi duk wanda yake da shehin salima dan me za a yi kaza in dan me shehu tijani zai ce kaza ko dan me shehu sahibul fadl zai ce kaza a nan wajen to la yafluhu ba zai rambanta ba abadan ha abada ai li shekihi ga shehin sa suluki wanda yake tafiyar da shi hanya Allah wa tarbiyati ba fa wanda ya bi shehin neman albarka ba kawai shi da ma dan harwata matin kila ma asrar yake nema ba wannan ake faɗa ba wanda ya zo ya shiga faina dan zatin Allah dan tarbiya dan ya san Allah lima ta karrara sabida abin da ya tabbatu anna sha'ana saliki sha'anin mai son ya san halaran Allah an ya kuna bai ne dai sheke zama tsakanin shehu tijani abul abbasi shehu tijani ya danka ma hannun sahibul faizati biye biye ne ma to ya zama tsakanin a hannun sahibul faizati kalmar yiti kamar mace ce bai ne dai gasulihi gaban mai wankansa hatta koda har ma koda laukanan lahu ulumu ko yana da ilimin zahirin ma shi biji ai malam wane kenan malam wane kenan to malam wane za ka yi wa shehu tijani kwakwanto ba ka da me yasa ka shiga ɗari ƙasa in ka san wasa ce me za yau ai ba ku sani ba ma yau malaman ma ake wa kirari wallahi sai dai ɗari shehu tijani ta alfahari da su amma ba su su alfahari da ɗari shehu tijani ba wani shashasha a gabanmu nan a cikin lindinar jama'a ya ce nan gaban aka zo aka ce shehunsa ɗan ɗariƙa ne sai an ce ƙarya ne wato shehunsa ya fi ƙarfin ma ya zama ɗan ɗariƙa tijjani ɗariƙa tijjani wata ƴan abaci a cikin wanda hashe babban mutum ne yake kiranin shehunsa da kai wannan ba ya yi rigga ba kabu wannan ka ce wai kai kana neman Allah ko kana neman shehu tijjani wallahi kabu banza ka ji dai sai ka ya ji shehu ya kuma ka san yadda ya ɗauka rikar tijaniyar ma wannan kai ba irin wacce ka ɗauka ba ce ba irin wacce ka ɗauka ba ce rikar tijaniyar da har shehu ibrahim kaula ka sahibu da ya ɗanta ne amma shi shehin da yake gaya wannan in ta kure haka masa ya ce shi almajirin shehu ibrahim ɗin ne in ta kure to amma ya faɗi haka ko irin wayannan magana da dukkan girmama manyan nan amma dan mu ji tsoro duk abin da muke so ya yi magani mu yara kan mu wannan abubuwa da yawa sun baci wallahi da azumi abubuwa da yawa su to amma wai dan kan mu yara in ba haka ba to an ta tafiya kenan halaka kenan an ta tafiya na gaban ma kenan ga yanda suka yi bare kuma mu da muka zo su dama su muke kallo kawai da su kuma muka ji irin wannan yanzu wanda ka ji ya faɗi wannan ina za ka ga wata daraja ɗariƙa tijaniya ko ko an koya wa mawaƙa ni wallahi duk wanda bai son shehi na ko muna wazifa da shi banza ne faɗa nake yi da shi oh wazifa banza ce ke san ɗariƙa banza ce kenan kai wa shehin ka to haka duk irin waɗannan maganganu halaka aka shiga duk gaba da to ko dan yana da wani ilimin zahiri aurusumun ko ya iya rubututtuka na zahiri shi dan ilimin a rubuta ne ya san kokwantan ilimi ya san ya san nan wajen ya fi karfin sa au a amalin ko yana da wani aiki to fali uris anha ya kauda kai da ilimin zahirin ko wannan rusumin nasa ko ibadodin nan nasa a ce ai ai dan dan ibada ne to yanzu kuma ya bar wannan ba ya kauta wala ya tafi ila kai ya fuskanta zuwa gare ta fa inna nara haqqil ustazi wuta haƙƙin shehin nan nasa al'arifu masanin Allah ɗin su zuhiru kubusa ita take taso da wannan kashin ƙarfen yanzu idan aka sa ƙarfe a wuta in ya zama ja sai ka ga kwan makera ya fito a kansa duk dauɗa ƙarfen sai ta fito to abin da gani jikin shehi na naka ne kwan makerar ka ne ka fito kafin ya ɓare kuma sai ka ga abin tas sai ka ga abin tas fatu zilu dan ta gusar da shi wato ki ɗayyiba ta bar tsarkakakke wato binu ta bayyana safa a asalin jauhari asalin karfa sai da an tsara ta rufe karfa ma sai ka ta gusar da ita kuma sai ka gane asalin karfan wani iri ne wana fasa ta jinsihi da tsadar jinsinsa wato za ta mai da kai zuwa ga Allah wal muradu abin nufi bil iradatu da nufi din nan wata hakimu da hukunci din nan wani hawi ma da makamancin su annaman arada suluka din mai son ya tarbiya ilallahi ya bi hanya Allah ala yadu ba'dul wasilina a hannun ba'arin sadadu wa yasara Allahu lahu Allah ya buɗa masa Allah ya sauƙaƙe masa man huwa kazalika wanda ya cika duk wannan abin da ake nema an yulzima nafsahu ya dora kansa da'ata hubinsa wa dukula ya shiga daga za ga shehunan mu ai shehu sani kafan gari ya ya gaya mana babban muradin sa Allah ya kashe shi karkashin sahibul faizatin nan dan ya ce shi ne yanzu wanda da shi nake koruwa da shi nake anuwa da shi kaza kaza ya gwada dukkan shehunan kuma Allah ya bashi wannan duk awo ya samu to ba shi da dama fita ba shi da dama fita kaza kaza wa dukula ta ta awamirihi da shiga karkashin horonsa wannan wahihi da hannunsa summal kaifiyatu sannan yanzu kuma to yanzu ya shiga ya yi imani to kuma kaifiyar da wannan sirri zai same shi to yanzu kuma tana hannun shi kaifiya almuhasilatu wadda za ta saman masa wato za ta saman wadda za ta saman masa ƴaƴan itatuwa da hazar irtibati ga wannan shiga karkashin sahibul fayyadu da shehu jani to taktalifu shehunai sun yi sabani almasha'ihu fiha wa'yansu ɗariƙarsu za ka ji gayan da take kowa sirrinsa yana nan a cikin ɗariƙarsa mu kwa ɗariƙarmu wurdin safe wurdin yamma wazifa zikirin juma'a ba sai ka yi halwa ba ba sai ka sa wani nau'in kaya ba ba sai ka sa uniform ba ba sai ka sa kaza ka o'o ka ci gaba da sana'a ka kaci hakan mai ɗariƙar ya ga dama kuma in kai muradin zai same ka sai dai kuma ba za ka ziyarci wali mai rai ko matacce ba sai ɗan ɗariƙa ba za ka haɗa ta da wata ba in ka shiga ba fita ga sharafi to kowanne akwai abin da zai faɗa in kuma sahibul faizati ne gidan tarbiyya shi kuma la ilaha illallah al-awwal al-akhir al-zahir al-batin da ɗan abubuwa haka ya ga dama kawai wani ya zo ya ce ka bari wai ka je kai ta salati kawai to yanzu ya tashe ka daga kan hanyar wancan ka je duk abubuwan da aka faɗa to kowanne za ka ga abubuwansa faminu akwai daga cikin waliyai manya amuru bi zikiri wanda in muridin ya zo to ga irin zikirin da za a sa masa ga irin zikirin in ma tarbiyyar ne ga zikirin al'awwal al'akir wa zahir in faila ne ga abin da za a sa masa wa minhu akwai daga cikin wajiyai man yalbasul kirqat wadda kuma a'a ce zai yanzu kai da kake ɗan mai kuɗi din nan yanda kake kyakkyawan nan saurayi kaza kaza yanzu ka je ka nemo wata riga tsumma ya gajiya ita ne ke da ka dinga sawa ya ka ka iya fita ai daga nan shi kuma kirkatu tsumma zai je ka sa kamar ɗarika shazaliya da ƙauya shi kuma duk wanda ya shiga sai ya je ya samu rafkeken carbi awar gaji to shi za ka rataya a wuyan kuma ba ta ma cirewa a haka ba kai da yawo ko ta shiga cikin gayu ne a dinga wannan daga ina ya zo shi kuma ni kuma akwai wani dan kwalisa a Madina Kaula dan kwalisa ne dan kwalisa a ado dai ai ai takama a gaban mata ashe sai dai Ali sai yana sane da shi ko me ake ciki sannan kawai sai wajen sai dai zai tarbiya sai dai ya ce ma da lai kai ba wuri biyu kai ba kullun da da asar idan madina ta ɗau harami din nan duk 'yan shakata an fi fito kofar gida da shakata da kaza 'yan mata na yawo ka kullum da la'asar ka dinga zuwa kawun ka je ka yiwo ice ka ɗoro a kanka ka biyo ta tsakiyar madina ba ta dara rahamar can wajen makamata ka biyo ta tsakiyar madina wajen masa ka zo ka kawo min gidana shine tarbiyarka shine tarbiyarka kullum ka dinga abin da haka zuciyar mutum ta ɗan su masu tarbiyya sun san abu shine ta ai daga haka kuma ya fata ne duk gaba gida to yan ce za su ka sa tsumma wa minhum to amma mun gode Allah mu ba ba hada rikan mu ake fada ba ba rikan mu ba wannan katimu ba duk ba wannan ba to wa minhum akwai daga cikin su man yaf'alu ghayra zalika wanda kuma wani abin zai ma ba wannan ba da hasabi durqihim gwargwadon ɗariƙokin su kaji magana ɗariƙa ta fita ko ka ga duk wannan magana da ake gwargwadon ɗariƙa kowanne in kadiriya ka shiga ga irin wurdansu ga irin halinsu ga da fi da abdulkadirsa in shazaliya ka shiga in na kashabandiya ka shiga in arusiya in rufa arusiya wajen wurdinsu wajen dubu ɗari ne da wani abu kullum sai ka yi galibin dan arusiya buhun shari za ka ga yana yawo da shi malam kabiru can kano ya taɓa nuna min wannan arusiya za ka ji ko kayan siyarwa ne carbi ne kawai kuma kullum sai ya yi wannan wurdin malam kabir ya ce ya taɓa tambayarsa to yanzu ran da ba a ce ai shehin ne zai zo ya zane ka cikin dare har yanzu shehin yana ta sauri radiyallahu anhu to ya ga yanzu wannan kai a wannan zamani ba irin sa ɗaya bane ya zama sarkin jami'i sai ga ikon Allah mu gode wa Allah da Allah ya mutu jana ita kaɗai ce ta wannan zamani da wadda haka ta zo ƙarshen zamani ni'ima ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da al'ummarsa Allah ya saboda malamai tun na asalin ma ba su yadda ka karbi ilimi a hannun kowaye ba sai ka ji kuma a wace ɗari ga yake na haka za ka ga duk ɗin sun ce za su yi magana akan ilimi sai sun ce to kuma ga ɗari mu hatta ɗan kimiyya bai yadda ya ba da ilimi ya ce ba shi da ɗari ba shi ya ce ba ƙadire ne sai dai sun kore shi amma shi ya ce ba ƙadire ne ba haka kawai kawai da mutum ya mota kyakkyawa ko ka ji faya faya faya faya kawai kowane ɗan iska ma ya zo ya abubuwa gashi nan mutane yau makafi jakai ba san ma ina aka sa gaba ba mutum ya zo ba ga Allah ba ga annabi kawai shikenan duk su bar shehunan su duk su bar na Allah din shikenan a tafi wajensa shine sabon shehi sai ya samu gwamnati kuma ya gudu ya basu ba su ƙara ganin sannan kuma su da suna zagin sa kaga mutumin banzan nan da mun bai shi yanzu kuma ina za ka wato da rika da shikenan sai kowa dai ya gaba ci kuma shikenan sai ya dawo to wallahi mu kula kun ji wannan shehu ne yake gaya mana amfanin kashifin ilbas kenan to kaji to to gwargwadon su ko fa inna haka siratun dariku suna da yawa dariku suna da yawa hatta kila har an ce a duruku dariƙoƙi ilallahi zuwa ga Allah hanyoyi zuwa ga Allah bi hasabil amfasi adadin numfashin halitta ne dariƙoƙi galibi dai sun kakkare wa'yansu sun shiga cikin manya-manyan sun haɗi ɗiye sun haɗi ɗiye shazaliya ma ta kusan haɗiye kowace ɗariƙa ita kuma shehu tijjani ya haɗiye ta shazaliya kusan duk ta kusan haɗiye ɗariƙoƙi duka shehu tijjani shi kuma ya zo haɗiye ta wal ya ta'ayyan ya wajaba alal muwaffiki abu sa wanda Allah ya data aida Allah ya kula kai ya shiga ta hata haidata ahadin kai ya shiga ƙarƙashin wani akan ya rike hannunsa ya kai shi zuwa ga Allah illa ba da an ya qaharuhu halu sai in halin wancan ya rinjaye shi sai ya tabbata na Allah ne ga ya dan abin da Allah ya bashi ko ko da ya gan shi ya ji wancan yana fuskarsa zuwa ga Allah zuciyarsa ya ji ta yi rauni har ma ya dinga kuka akwai wanda da ka gan shi ma sai ka ji kuka kuma yana zuwa ma kuma kana son bin Allah da kaza da kaza ko au ya alama ko ya san minhu daga wannan mutumin ya haɗa ta ya kewaye bi ilmai shari'a da ilimin shari'a wal haƙiƙa da haƙiƙa lima dan ne aka faɗi wannan annal kazibina maƙaryata wal mulbisina da masu cuɗawa cakuɗawa karkasu sun yi yawa wadda a wahabi ɗariƙa kowa ya yi da'awar shehi ne a ɗariƙa kowa ma sun yi yawa kowa ya abu wal hakikati to sun yawa wahum min ha bari'una sun kubuta daga ba yan ɗariƙa bane ba ma bare ma su zama shehunan ɗariƙa ko yan ɗariƙa ma ba yan ɗariƙa bane shiga ba zagin ta ma shi to wai abin mamaki ai gwanda ma wanda ya zo ya da'awa cewa shi ba ɗan ɗariƙa ne ko yake cewa yana da ita ko baka sani baka bi shi ko ai wani ya tabbata ma yanzu waɗanda suke bin wannan shashasha ai dama ba dan dalika bane ba ko zakin shehu tijanin ma yake a nawa ne suka bi shi nawa ne suka bi shi kuma daga yan dalika ko ku ƴaƴan yan dalika duk za ka gani daga jin cutar da ta same mu da muka zaci cewa dalika faɗa da yan izala ne kaji abin kaji ta inda halaka ta zo mana shi kenan kowane banza ya taso ya ce shi ma zai faɗa da izala shi kenan sai mu bi shi mun samu shehi ba abin da ya haɗa izala dujal ma ya fito don ubansa ya zo ya kai ba ruwan ɗariƙa da ita bai isa ya cuce ta ba ko da abu inna ibadi laysa laka alaihim sultani ko iblis bare bai isa a ce to shi kenan ɗariƙa ba wai faɗa da yin izala ba ce abin da yasa wannan maganganu suke da zafi dan mi maganin kanmu da kanmu ba faɗa da yan izala bane ba yi wa raji ba yi wa izala raji bane o'o yin wuridin safe ne da wuridin yamma da kaza kaza abun irin wannan ya ci ma a garin nan ko a kowane gari ma duk gabaki da ba faɗa da yan izala bane ba ba su amsa bane ba wannan duk ba ruwan mu da su dariƙa neman Allah ne hanyar tafiya wajen Allah ce kaza kaza kuma an ce mu yan dariƙa ba mu da kuɗi ba ma gina masallatai muna kan rubabbiyar gada muna kan kaza kaza kamar mu yan dariƙa da mun shiga dariƙa kuma albashi za a dinga kawo mana da jahilan tsofaffi ne Allah sarki suke cewa yan dariƙa albashi ake kawo musu yan kabal duk albashi ake kawo musu to duk ba haka bane wallahi yan uwa dan Allah ake dariƙa ba wai dan faɗa da yan izala ko dan kaza kaza ba to karkasu wadda au sun yi da'awar hazi ɗariƙa to wahun min habari una sun kubuta daga cikinta wa ilan nari sa'iruna duk yan wuta ne Allah li su'i af'alihim saboda munan aikin su wa fasadi ahwalihim da bacin halin su wa aqwalihim da maganganu da kaji maganganun su ka san fata su ne wa takalu bihim sun mai da ɗariƙar kawai wani kanti ne na jawowa alal duniya absa duniya wajen jawo duniya ce alfaniyat duniya banza ƙarariya wa irabihim da kauda kansu anil akhiratu ba su ba da haka aikin su ba aikin lahira bane a tara dai a tara dai a tara dai a tara dai ai ta yin abu to cutar riba akan muridi take ba duk muridin da koya hada bai cutu ba dole Allah zai amfane shi Allah zai fitar da shi cutar tana nan kan wanda ya naɗa rawanin tsin ya ce shehi ɗariƙa ne ko ɗan ɗariƙa ne kuma ya san ba shi da abu lal dan ya ji daɗi ko dan a bi shi ko dan gwada ka daina da jama'a to zai ji daɗi amma wallahi karshen rayuwa sai bala'i ya taso masa da sai ya yi kuka ina ma bai ba kuma babu to wayan ma in Allah ma ya karbe shi kenan in ba haka ba kuma zai je tarar da shehu tijani amma duk wannan abin da ya tara sai sun kare a bala'i sai ya ci zilla ba zai tafi haka kawai ba wannan an gwada shi an shehu tijani ya ce duk mai kare irin wannan sai ya tozarta a duniya kuma zai shiga wuta a lahira shehu tijani bai ban mu a duhu ba kaza kaza kakka kula da waye zai bi ka kakka kula da muridai shirme ne in Allah ya damke ka ba wanda zai iya matsowa kakka kula da kowaye kai tsoraci kubuta ka kai da ka mutu da ka kwanta bacci ma waye ka tuna a wannan lokaci waye yake kusa da kai waye yake tare da kai da kai bacci ma to bare da ka mutu bude ka da kabari za a saka in ma wai an gaba a zo a yi ta ziyara ko ku a zauna kusa da kai ya kuma ai dukkan ku aka zauna duk duniya waye san me yake faruwa a ciki to mu yi wa tsoro wannan kuma magana ga masu naɗa rawanin tsiya ba wai naɗa rawani na ko na zahiri ko a ba'a masu cewa su shefu ne ne ya san bai san komai ba to amma yanzu in bai ce shi shefu to yanzu duk ya kori duk wa'annan da suke tare da shi kenan yake sanin abu ba kuma a je a dinga duba littattafai ana ebo maganganun yan su muhijini ka zo ka faɗa kai baka san ma'anarsu ba kai ka faɗa an ji daɗi ka faɗa abu abin da ya saba mu gane ba shi matsayinsa ya kai ya gane Allah wallahi shaunar zai mana abuwa wallahi ba taɓa kowa bane ba da kowa muke ba da kanmu muke wallahi lazim da kanmu muke da kanmu muke bari una wa ilan nari sa'i yan wuta ne duka da su ya afa wa fasad ahwalihim wa aqwalihim wata kalibihim da jawawarsu ala duniya dariƙan ma sun ɗauke da sarko ce alfaniya ta ƙarya wa izrabihim da kai da kansu anil akhirati daga lahira albaqiyya da yanzajiya iz laysa qasduhum domin ba nufin su biddi a hazi da suka ce yan ɗariƙan nan ne ba al'aliyatu madaukakiya ba wani abu suke ni ba illa jam'ul hudamu sai dan su tara daudar duniya wa nailu lazzatin da san da jawo jin daɗi al'akali na cin alharamu haramu mutum shi yana neman albarka ya je ya kwaso wani abin sa ya zo ya kawo ma kai ko ba akan gaskiya kake ba ka san akan shirme kake kuma hadarin ka dora shi ma akan shirme a'udhu billahi minash shaitanir rajim wasu firagul umur da karar da rayuwarsu fil jahalata a cikin jahilci ai ta kwabo wa'ansu abu ba ilimi ba abu a ce ai fatahi ne fatahi ne da kaji abu mota ne shi bai san maganar ba shi wanda zai gaya ba sani ba zai kwaso abu wal asami da zunubai kala kala gashi nan kazantoci iri iri Allah ya kiyaye mu fa hazari abokina ka ji tsoron lahira ka yau kanka wa'azi fa hazari ka ji tsoro min amsalihin daga irin su wal igtirari kakkarudu kakkarudu da aqwalihin da maganganun su wa af'alihin da ayyukan su ko shiga ko kaza kakkarudu kakkarudu da irin wannan duk kakkarudu da su bi aqwalihin fa inna kull fa inna cewa kulla mani taba'ahum dukkan wanda ya bi su zalla yayi santsi ya hwadi kafasa kadamu kafasa ta zame wa haƙa na dimu kuma yin nadama sa sai ta cancanta wata rana sai kaga yazo yana da dama shi da kansa da na sani ma ban bi shi ba ina tare da na Allah na kawai kaza kaza kaza ka gani kaga yanda aka yi sai ayi nadama abu ko nadama wa haruma al-wusulu ila shin kuma a haramta shi saduwa da komai min al-kamali na cika wa yatihi min Allah ya zo daga Allah a azamul bawari mafi girman halaka wannan kare da masifa Allah ya kiyaye mu wa alaika na hore ka in aratta in kana so an ya zahara laka alhaqu ka to ka ce to yanzu ya zan yin gane na gaskiya ne ya zan yin gane kowa ya ce na gaskiya ne kuma abun ba a jiki bane kila na ƙaryan ma ya fi wata shiga to yanzu ya zan gane shehu ya ce to fa alaika na hore ka in aratta in kana so an ya zahara laka alhaqu gaskiya ta bayyana gare ka wa an ta tahalla ka kawata da sidiki da gaskiya bil mudala'ati ka dinga duba littafin ihya'i ihya'ul ulum na gazali ka dinga daukan ihya'ul ulum na gazali ka dinga dubawa rahimahullahu Allah ya rahamshe shi wa risalatul imam al-arifi ko littafin nan risalatul kushairiya na limami arifi al-kushairi imam al-kushairi wa awarifil ma'arifi ko littafi awarifil ma'arifi lissahar lissaharuraji ko sahara wardi ga saharura ji walkuti da kutul kulubi li abi dalibul makki to ka dinga dubawa to wannan kamala shehu ce mushriya ce in kana so ka san waye shehu ibrahim a ilimin zahiri ka duba rafa'ul malami in kana so ka san waye shehu a ilimin batini ka duba sirrul akabari mushriya ce in baka da wayannan ko baka da komai na shehu ibrahim in kana da kashfi da kana da komai na shehu ibrahim to duk waɗannan shehu ya ce ya matsa su cikin kashifin ilba to ka dinga duba kashifin ilba ka dinga duba kashifin ilba in kuma ma mutum shi ba zai iya duba ya abu ba ga wannan fasara ta hauka da muka yi ya dan ji sai sai ta ishe shi mu dinga ji ba wai kowa ya je jirgi a waya ba ya dinga ji wallahi tallahi shehu ya ce wannan littafi Allah ya riski ɗariƙa da musulunci da abu da shi da shi Allah yake tsare yanzu tun da muka faro shi dinnan mu da kanmu mun ji karatu da yawa mun ji wani abu da muke kai na kure duk mun bari mun ji wani abu da muke kai na gaskiya mun yi wa Allah godiya ko mun ji abin da muka takai kama mu karasa mu karasa to ka gani ko fa inna hadhihi alkutub wa inna littafai hiya nafi a cikin ce mai amfani almubayyinatu mai bayyanawa li ahwalis sadiqina ga halin masu gaskiya din za ta nuna masu waye masu gaskiya wata libisa ce da rufe gaskiyar almuflili na 'yan barna walhamilatu ita ce mai ɗaukan muridi ma'aliyar akalaki yanzu kaga yana ɗabi'u masu kyau wa isar alfaqari muridi ya zaɓi talauci cikin Allah ba wai talauci kai ya zama ba shi da komai ba dai amma ba duniya ce a ransa ba yana son wannan din ya zo don ya aikin Allah da su amma ba yanda aka mai da abubuwan ba aka mai da abubuwan ko da zaɓar takar wal imlaki da talauci ne wa idmana ta'ati da tawwama bin Allah wa mulazamata al ibadati da lazumta ibadodi ka ashe hutu siyama aljama'atu bari a cikin jama'a wal irabu da kau da kai an safa sifil aqwami da kaskantattun mutane za ka ga ya keɓance daga kaskantattun abokan muridai ko kaskantattu wanda shirye suka sa ba shi ba su ya san ba hanyar su bace yau kowanne kazani ya ara ya fadan ya ga inda za a yi tamore kaza kaza to ya kau da kai daga wa'annan kaskantattun abu ya san dariƙa abu ne babba hanyar su sai Ali al-Harazim ya shiga hanyar su Ibn al-Arabi Damrawi ya shiga hanyar su Muhammad al-Hafiz Shingidi ya shiga in faila ce ya san hanyar su Mushiri ya shiga hanyar su Shehu Man Tijani yake so ya kafada da kafada da su ba wani kazami ba ya san hanyar wayannan ya shiga to yayi wasa ina zai yi wasa to in ya haka to yanzu yanzu zai ga komai ya bayyana a garin sai ga ba wasa ba to ka gani ko safafifil aqwami kaskantattun mutane galaba alaihim shay'an da shay'an ya rinjaye su tasawwala lahum alqaba'iha ya ya sauƙaƙa musu munanan abu ya nuna musu cewa duk mummunan abu hasanan kyakkyawa ne wal munkaran muna ma'rufan mai kyau ne wal mazmuma abin zargi ma mamduhan abin yabo ne da fasikanci ma suke abu fastagara ku suka dilmiya fi bihari sha'awatin a cikin kogin sha'awar su shine haila ko shine dariqa wa qabihi itiqadatihim da mummunan kudurin su wa iradatihim da nufin su wa hum ma'a zalika su tare da wannan ya hasubuna suna zaton annahu yusununa sun an su suke a kyakkyawan aiki aw ya hakumuna wa ban koko su ne kwararru a cikin bin lamari su ne kwararru wa faqana Allah Allah ya datar da mu amin shehu li ma'rifati Allah ya datar da mu ga sanin guyubi an fusina aibin kanmu amin shehu wa ajarana Allah ya kiyaye mu min shahawatiha daga san zuciyarmu wa adama alaina ridahu Allah ya dawama mana yaddarsa ma salami tare da kubuta min kulli fitinatin daga dukkan fitina Allah ya kiyaye mu daga shiga dukkan fitina failan nan duk wanda ya shige ta ya shiga tsira ne ya shiga sauki ne ya shiga zaman lafiya ne ba kuma a cikin ta zai je ya ta fitintunu ko ya haɗu da dan fitina ba ko ya yadda wani ya ce zai fitinantar da shi ya wahalar da shi duk ba ba ba faila ba ce wannan fitinatin wa mihinatin da jarraba ila an nalqahu har mu je mu haɗu da Allah innahu aljawadul karim Allah mai baiwa ne Allah mai karamci ne Allah ra'ufu mai tausasawa ne rahimu mai jin kai ne albarkan manzo Allah za mu kare lafiya irin yadda shehunan mu suka kare lafiya barka annabi sallallahu amma sai mun bi hanyar su bi hanyar su in muka bi hanyar su za mu kare lafiya wa amma zikrul haylalati amma zikrul la ilaha illallah ba'ad al-asr bayan la'asar yawmal jumu'ati ranar juma'a fakaifiyatuhu yanda ake yin sa al-isti'azatu za a ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bayan an yi niyya wal basmalatu bismillahir rahmanir rahim wal fatihatu alhamdulillahi rabbil alamin har karshe wal istighfaru wazifati salasa sai istighfari irin na wazifa sa uku astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa al qayyum asa uku sai salatu wa salatul fati salatu sai salatul fati sa uku allahumma salli ala sayyidina muhammadin fati lima ulul wal khatim wa sallallahu wala di ha gama ثم ان الله وملائكته ها ازوا قاشي ان الله اشي سبحان الله ميكي ما هو سبحان ربك رب العزه عما يصفون كو ان الله وملائكته sai dai kuma madina ya muka gani inna allaha wa malaikatu ko kafin a shiga la ilaha illa allah din to sai mu ci kaji inna allaha wa malaikatu ila marrata sai la ilaha illa allah la ilaha to ai kaji la ilaha illa allah ila gurubi shamsi har zuwa rana ta faɗi in kanu jama'atan in a cikin jama'a ne ba adadi ko goma suka yi rana ta faɗi yayi amma dai ana so su fara da wuri su samu kaman awa ɗaya suna yi ko rabin awa amma ka a dinga sai bai fi minti biyar rana ta faɗi ba a dinga yi takaitawa ne amma dai yayi wa illa in ba jama'a bane in shi kadai ne a tamma alfan ya cika dubu la ilaha illallah la ilaha illallah dubu au alfan wa mi'atayn ko ya dubu da ɗari biyu kamar yana garin da ba jama'a ko yana da abu au alfan wa kamsu mi'atun ko dubu da ɗari biyar wa huwa al'amsal shi ya fi au alfan wa sitti mi'atun ko dubu da ɗari shida wa huwa muntahal adadi shine ƙarshen adadi na zikirin juma'a to mutum zai rama ma an fi son wannan adadin shehu ne duk wannan da kai shehu ya kawo akwai shehu da suka rawaito shi amma ibrahim rayyahi shi ya rawaito mai ɗari shida nan mai dubu da ɗari shida don mutum zai rama zikirin juma'a ma to ya rama dubu da ɗari shida huwa mun ta hal'ada da shine ƙarshen arzika wa qala allah ta'ala allah ya faɗa fi haƙƙi yawmil juma'a ta haƙƙin ranar juma'a fa idza qudiyatu salatu idan sallar juma'a ta ƙare fantashiru fil ardi ku watsu cikin ƙasa kowa ya kama gabansa kuma mai son tafiya yayi tafiya mai son ya je wani waje ya tafi wabta gobe fa ku je ku nemi falalan Allah ba laifi ma ka je kai kasuwancinka an gama sallar juma'a ko ai shikenan ko ka tafi kiwonka ko ka tafi nomanka ko ka tafi nema ba komai waskurun la kasira amma ai zikirin Allah mai yawa la'alla kun tufli ko ka rambanta ka ji inda aka samu zikirin juma'a ka ji inda wa qala Allah to ka ji inda aka samu waskurun la kasiran la'alla kun tufli wa fi jami'il mi'yari ya zo a littafi jami'il mi'yari lil allamatun wan sharisi ga malam wan sharisi ba da kalamin bayan malam wan sharisi yayi maganganu masu yawa yake cewa wa kana ijtima'uhu haduwar sufaye da suke yawmal juma'ati ranar juma'a ba da salati bayan sallar juma'a su dinga zikiri din nan faqad yutada ana shiriwa ilaihi zuwa suna da hujja ga haka malami yake zai iya ba wa abubuwa hujja ba wa'annan muna malam na zamaninmu ba komai dai bid'a komai ko da annabin ne ce ai in dai ba wa irin nasa ba to bid'a ne kaza kaza ka ji wani sharifi abin da ya faɗa yan masu yin zikire din nan na ranar juma'a bayan ta har kuma zuwa rana ta faɗi suna da suna da hujjojin su ana shiriwa zuwa hujjar su min qaulihi subhanahu wa ta'ala daga fadin Allah tabaraka wa ta'ala fa idza qudiyatis salatu idan sallar juma'a ta kare fanta shurutu la tokuwa su kan kasa wata gomin fadlillah ku nemi falalan Allah wazkurullaha kaseeran ku je ku ta zikirin Allah ma da yawa Allah ku tole ku fara banta ka je ka yan kasuwanci ka kuma lokacin zikiri ka rufe shago ka dawo kuma ka zo ka dan ka rambanta wa ammal auradu amma shauran wuridai wal azkaru da zikirai a tijaniyati na tijaniya gairar lazimat wanda ba wannan na dole din nan ba wuridin safa wuridin yamma wazifa zikirin juma'a salatu sa ba ta da adadi rikan muzikirai ne da ita ba adadi wala takaruju amma karrana dukkan su ba su fita daga wannan abin da muka faɗo ba dukkan su zaka ga imma qur'ani ne ko ko imma wani fatahin wali ne larabci ne gardagar wanda an sani ko ko ilhama ne ko ko abu ba ta fita daga abin da muka faɗa ba kawai wani ya je ta shato wani hauka ya dinga cewa ai wuridan dariƙa ne na baɗini luridan ɗari ba wata luridan ɗari na batini in dukkan ne in abin da ya inganta daga shehu tijani an san shi in wanda ya inganta daga sahabbansa ne an san shi in wanda ya inganta daga sahibul faizatu ne tilinsa an san shi gashi nan an gode Allah ma da limamin nan Allah ya saka mata a sai shehu tijani sai ya zo yayi wannan kanzul masuni to ka gani da kuma al-ahzab wal aurad na ɗariƙar tijaniya ga sunan ga kanzul masuni to kowa ya ga irin wannan ba a je a ta shato in su abubuwa da ba su da kai ba gindi ba a dinga cewa irin su ne to su kuma duk ka'ida suna nan sai wanda ka ga ma'anarsa ta fita in ma'anarsa ta fita da kaza ba laifi kai to wannan kenan to an san su duk gaba gida imma waridan za a ga imma wani waridi ne fi shar'i wanda a shari'a ya zo imma hadisi ne manzo Allah ya faɗa ko ko wani sahabin ne ya karanta abin manzo Allah ya yarda da shi kamar duk wanda muka faɗa au du'a'an ko wata addu'a ce arabiyan balarabiya wanda an san ma'anarta ko hausan ma wacce an san ma'anarta muttabihul ma'ana wadda ma'anarta ta fita mustanidan wadda aka dangana ta li aslin ga wani asalin shar'i na shari'a wazihin asarari aw mustanbidin ko kuwa a'a tsago ta aka yi a cikin shari'a din istinbadin ta aka yi afhamin da wata fahimta na wani waliyi to ba komai ayi da shi aw bi afhamin nasa to na ilhamin ya sama ko to di yayi daidai ai ifhami da ilhami da abu nuska ce bi ifhamin da wata fahimta ta waliyin ta wali au kashfin ko kai kashafi sahihi ingantacce to fala ya da annu fi fi azkar alqawmi ba wanda zai zo ya soki waɗannan zikirai na waliyai din nan illa jahili sai jahili au mu'alidun ko mai kin gaskiya ya san gaskiya ne amma kawai dai shi wai dan kungiya ne dan a bashi kuɗi ya zai dinga bid'a ce amma wallahi ƙarya yake suna da hujjojin su to kan baka kula shi in jahili ne dama ba a magana da jahili in ko ya sani yake kinka da hasada to ya zaka da shi ya zaka da dan hasada wa idza lam wa idza lam yahtadu bihi wa idza lam yahtadu bihi Allah yace idan ba su shirye da abu ba su gane abun ba fa sai ya kuna sai kai suna cewa haza ibkun qadim wannan ai ƙarya ce da dadiya kage ne ba wani abu ba gaske bane حسد الفتى إذ لم ينال سعيه فالقوم أعداء له وكسوم كضرائر الحسناء يقلن لوجهها حسدا وبغضا إنه لزميم حسد الفتى سنك يارا سنك شيخ تجاني ده دريق أسمالا سنك دوسي ده فيلسا إذ لم ينال سعيه دم بس إيه تفيا با بس سنك هذا هو ده أبني an yi makircin an yi makircin har yau an kasa ruwan an yi hadirin an yi tsawar an yi walke amma ruwan ya sako mu gani ko ko an yi kama da zuma an rina ta yi kama da zuma ga karin ga harbin ga wa in ta isa ta ruwan ta ruwan zuma daga an kasa an kasa irin aiki nasa falqawu sai mutanen suka zama a da'ul lahu makiyarsa wa kusumu abokan rigima saboda an kasa irin nasa kabara irul hasanani hasana'i kaman kishiyoyin kyakkyawan mace kyakkyawa ce kuma kishiyoyinta ba haka ba kunna liwajiya sai suka nemi fuskar wanta sai suka ce liwajiya haka fuskar ta hasadan saboda hasada wa bugudan da iya innahu lazami kai da Allah wannan mummuna fuska dan ka ga nunar rana zan ga ranar za ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauko ɗansa Ibrahimul Ma'azzam ya kawo sai da Aisha ake wannan kin ga mun yi kama daya ta ce ai saboda babarsa tana yawan shan nonon akuya din da haka jikinsa ya man ya ke na radiyallahu anha sadiqa duk bisa sadiqa wa qala akaru wani kuma yace kullul adawati qad turja izalatuha siwa adawati man adaka an hasadi kullul adawati dukkan kiyayya kad turja ana kauna izalatu ha ta gushe duk wata kiyayya za a iya jiran akwai ran da za a shirya siwa sai dai adawati kiyayya man adaka an hasadi hasada ka yake kawai lafiya kalau ba wani aiki aka kawai dai kanka ne to yanzu wannan wace wace zai daina hasada wace zai daina hasada bari a to ita wannan ba ta kare ba Allah kiyaye mu walakin na zamman nakisi sai dai idan tauyayyen mutum idan banzan mutum ya zo ya zargi mutum kirki idan ka ji kaskantacce yana zargin babba to dalilin alal kamali ya nuna ma wannan babban na kirki dan ka ji wayannan masu zagin yan dariƙa da karatu ya nuna ma lalle yan dariƙa nan na kirki mushiri ya ce saboda tarihin annabi da kakarsa take masa irin wahalar da annabi ya sha don haka shi da ya ji an ce wani mutum ma mutumin banza ne to sai ya bincika dan shi gani yake mutumin kirki ne ma kawai dai irin yadda aka saba ne duk ga baki daya wani kuma yake cewa wa iza atatka mazammati min nakisi fa hiya shahadatu li bi anni kamilu wa iza atatka mazammati idan zargi na ta zo ma min nakisin daga wani kaskantacce da bai kai takalmi na ba ma ka ji shi yazo yake tsaka na a gaban ka fa hiya shahadatu ita ce babban certificate bi anni kamilu lalle ni babban dama haka daga Allah yake ai shi kenan ma fasalin ya kare fatiyar salatu fashi alhamdulillah rabbil alamin gode Allah gode amma ku dinga ji